السلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وخافوه وأطيعوا أمره ولا تعسوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين عباد الله لقد من الله علينا بنعم كثيرة متعددة ولا يمكن لأحد أن يحصر نعم الله وفضله عليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويأتي في مقدمة هذه النعم العظيمة نعمة الإسلام والتوحيد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إخوة الدين والعقيدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة رواه مسلم لئن شكرتم عباد الله ليزيدنكم الله من فضله عباد الله الكرام إن من مقتصد إن من مقتضيات الشكر الله على نعمة التوحيد أن نسعى في توحيد الصف واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف وطاعة من ولاه وطاعة من ولاه الله أمرنا في غير معصية الله ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم رواه البخاري ففي هذا نص ففي هذا النص عباد الله قال أهل العلم لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ومن نعمة الله علينا أن جعلنا في بلد تسمى أم أفريقية والحمد لله رب العالمين عباد الله الانتماء للأمة والبلد والمحبة للوطن أمر عزيز وطبيعة طبع الله النفوس عليها وحين يولد إنسان في أرض ما وينشأ ويحيا بين أهلها فإن فطرته تحب تلك الديار وأهلها ويستريح عند البقاء فيها ويحن القلب ويشتاق إليها إن غاب عنها هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لمكة وهو يغادرها مهاجرا إلى المدينة وهو يقول وهو واقف بالحزويرة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل فاشتكى أبو بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حمها فاجعلها في جحفة رواه البخاري أيها الناس الإسلام لا يغير انتماء الناس إلى أرضهم ولا شعوبهم ولا قبائلهم فلقد كان بلال حبشية وصهيب بن رومية وصهيب رومية وسلمان فارسية ولم يتسارب ذلك مع انتمائهم العظيم للإسلام وأهله ألا وإن من مقتضيات الوطنية الصادقة أن يعمل الإنسان ما يستطيع من أجل حماية وطنه وصناية, خير وصناية خيراته ومقدراته وأن, وأن يقوم الواحد بواجبه ومسؤوليته مع أداء لل- مع أداء- مع أدائه للأمانة والصدق فيها فيما أوكل إليه فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته ويتوبون ويستغفرون الله ورد وير- ويردون الأمانة إلى أهلها قبل فات الأوان ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللهم أعز هذا الدين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillahi rabbil alamin muna masu farawa da godewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahaliccinmu wanda ya sake kaddara gane fiskokinmu a rana mai albarka irin ta yau ɗaya ga watan rabi'ul thani hijiriyan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana shekara 1446 tare da yin salati ga fiyayyen halitta a farko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalansa da sahabbansa da wayanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwana musulmai mu ji tsoron Allah mu ƙara kiyaye dokokin Allah muna masu tsoron sa a cikin al'amuran mu na yau da kullum mu zama masu masa biyayya cikin al'amuran da ya umurce mu kar mu zama masu saba masa kan abubuwan da ya hane mu mu kiyaye dokokin Allah muna masu tuna cewa mu nan makoma ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ina mai nufin in ce mu nan zamu koma zuwa gare shi kuma zamu tsaya gaba gare shi kuma zai yi tambaya game da al'amuran da muka aikata a halin da muka samu kanmu a cikin wannan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yana mai yin bishara ga mu'minan bayi wanda suka yi abin da aka sa su suka gujewa abin da aka hana su muna fata Allah ya sanya mu cikin su Allah ya sa mu yi arzikin kyakkyawan ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana ni'imomi masu yawan gasken da ba za su kididdiga ba ni'imomi mabambanta nau'ukan su daban-daban kowa da abin da yake irgawa a babin abin da ya fahimta Allah ya ni'imta shi da shi akwai abin da muka yi tarayya akwai wanda ba mu yi tarayya ba akwai gama garin ni'ima da kowane halitta yake ci akwai wanda kuma ɗaiɗaikun bayi ne suke samun arzikinsa yana daga abin da za mu kula kowanne mu ya ware kansa ko da gungun al'umma ne suka ware kansu suna masu tuna cewa za su kididdiga wani nau'i ko abin da Allah ya yi musu a babin ni'iman da yake gare su wallahi ba za su iya kididdige shi ba saboda yawaitansa da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ma yake faɗi mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha adadin ni'imomin abin da Allah ya yi muku in kuka zauna kuka ce za ku kididdige shi ba zai kididdiga ba saboda yawansa daga farko-farkon al'amura idan mutum ya zauna yana mai tuna abin da Allah ya yi masa ni'ima mafi girma daga abin da Allah ya masa arzikin shi wanda ke zuwa a matakin farko shi ne kasancewanka musulmi kuma bayan musulunci alhamdulillahi kake da aƙidan fahimtar bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da Allah yake faɗa shin yanzu wanda ya fahimci saƙon da aka turo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga Allah take kuma annabi Muhammad annabin Allah ne kuma shine cikamakin annabawa ya fahimci sakon sa yi imani da shi yake aiki da shi zai zame ɗaya da wanda bai fahimta ba idan sa ya rufe ba za su taba zama ɗaya ba kamar haka ne Allah tabaraka wata'ala ya ce babu mai fahimtan arziki yana ga wanda ya fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci bata ya tabbata ga mutumin da bai fahimci haka ba sai ma abucin hankali muna roƙon Allah ya sanya mu cikin masu hankali ya ku ƴan uwana cikin addinin musulunci tare da kuma ƴan uwantaka na aqida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya samu gungun tawagan wasu na wasu sahabbai cikin sahabbansa Allah ya ƙara yadda gare su manzon Allah ya gansu a zaune saboda ba ɗabi'a ne na abun so ba ya zama na adadin mutane masu yawa su haɗu wuri guda ba tare da aikata wani abu ba kawai a ga sun zo na inuwa wuri guda sai ya zama manzon Allah yana mai tambayan su me ya zo da ku a wannan majalisi Abin da suke faɗa masa ya rasulullahi wallahi mun zauna ne muna tattaunawa muna munajati a tsakaninmu dangane da abin da ya shafi ni'iman da Allah yayi mana wanda ba zai kididdiga ba kuma muna irga godiya game da abin da Allah yayi mana da baiwa da yayi mana bayan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu akan wannan dalilin kuka nemi wuri kuka zauna sai ya zama suna ɗauka cewa manzon Allah yana tuhuman su ne me yasa suka zauna akan wannan dalili da wannan ne suka buɗi baki suka ce wallahi ya manzon Allah babu abin da ya zaunar da mu sai wannan dalili mun zo na mu tunawa kanmu ne ni'imar da Allah ya mana a matsayin mu na musulmai muna cin agajin abin da bai ma wasu ba da kuma wasu ni'imomin da Allah ya biye mana da su bayan musulunci mu dinnan masu lafiya ne ƴaƴan Adamu ne garinmu muna zaune lafiya muna iya ci muna iya sha koda babu daɗi koda da wahala ake samu don haka wannan abu annabi yake cewa in dai akan shi ba ina tuhuman ku akan cewa me yasa kuka zauna don wannan dalili bane amma ina jaddada cewa abin da ya zaunar da kunnan yana da kiman da yanzu mala'ika jibrilu ya zo gare ni yana shelanta min Allah ya yi taron mala'iku yana mai shaida musu irin abin da ya ga bayinsa suna yi a duniya na daga abin da ya ga kun zo na kuna yi na gode masa da ambaton ni'iman da ya yi muku yana kaman goranta wa mala'iku ga sunan sun taru wuri guda suna tuna ni'iman da na yi musu suna kuma ambatansa tare da nuna godiyansu akan abin da na yi musu don haka mala'iku su gani su shaida wannan hadisi imamu muslim ya rawaito akan wannan hadisi ya ku ‘yan uwa masu albarka yana daga abin da ya rataye a kaina akan kowane musulmi musamman mazaunin wannan ƙasa Najeriya kada ya zama na furucin mu kullu yomin akan wannan ƙasa ya zama ba alkhairi muke faɗi akan ta ba ita ce ƙasar da ta zaunar da ni da ku har yanzu muka samu sukunin da muke bin Allah muke iya yin ibada musamman sallah irin na juma'a irin yau muka haɗu wuri guda muna jin zamu iya yin awa ɗaya muna wannan hudu ba muna jawabi muna sallah har wannan lokaci ya kare ba tare da wani abu ya tsangwame mu ko an kore mu ko kuma hankalinmu ya tashi ba da daɗi babu daɗi kan abin da kake ci da sauƙi ko da wahala akan abin da kake nema Allah ta'ala ya san zaka iya ne yayi ka dan Najeriya da Allah ya san ba zaka iya ba da yayi ka a wata ƙasar daban da ba Najeriya ba wata ila ya aje ka ta Saudiya wata ila shine ƙasar da tafi dacewa da kai amma da Allah ya zabe ni ya zabe ka ya hukunta zaka zauna a Najeriya ya hukunta wayannan shugabanni su zama sune shugabanni a sama da kai masu gallaza maka ko masu kyautata maka kai din nan Allah ya hukunta zaka jure ma dukkan abin da za a iya maka Allah ya san zaka iya ne barka matsayin dan Najeriya ba mamaki hakan Allah na nufin ka da daga daraja da daukaka da samun matsayi ranan gobe kiyama don haka a irin wannan gaba in an samu abin da ya zama matsala guda 99 to yana zama wajibi kula da wannan hadisin mu zona ni'iman da ta rage mana koda kwaya ɗaya ce mu rika ambatanta muna godewa Allah akan ta ba mamaki sanadin godiya da muka yi wa Allah Allah ya cika alƙawarin sa na la in shakartum la azidannakum in dai kun gode Allah ya alƙawarin wallahi zai ƙara muku muna cin agajin ƙasan da kowa yakan buɗi baki ya faɗi abin da yake ganin kaman a wajen sa daidai ne ba tare da an tantance ba irin abin da yanzu nake faɗa ban kai ma wata hukuma ta duba ta gani ta tantance yayi daidai ko bai daidai ba akwai kasashen da yanzu baka isa ka rubuta hudu ba ka hau gaban mutane ka tara al'umma sama da ɗari ka karanta musu hudu ban abinda kai ne kake fahimtar sa daidai hukuma ta barka ba in ka rubuta sai ka ba wa gwamnati ta ce wannan yayi ko bai yi ba akwai kasashen da circular ake bayarwa abinda limamin boci zai faɗa dole na Maiduguri shi zai faɗa a ce ga kalan hudu ban ma an tantance wasu kwamiti ne suka yi kawai kai naka karantawa ba mana irin wannan takunkumi ba don haka muke faɗin abin da muke fahimta a wajenmu daidai ne kuma al'umma take fahimta don haka ya rage gare mu mu faɗa muku abin da muka fahimta a musulunci daidai ne kuma mu in mun faɗa ku masu hankali ne kuna iya bambance abin da ya zama daidai da abin da ya zama kuskure wannan arziki ne na kasancewa mu 'yan Najeriya idan shi ne kaɗai abin da ya rage mana to mu yi wa Allah ta'ala godiya akai Allah zai ƙara mana idan akwai matsalolin da muke tunawa kar ya kar ya zama sanadi da sababin da zamu faɗi rashin alkhairi akan ita ƙasar da muke rayuwa cikinta Allah ya yi wa Najeriya arziki da albarkan da bai yi wa ƙasashe da yawa ba irin yadda muke ganin yabanyan korayen bishiyoyi ake yin shuka ta tsiro ta yi albarka har ta yi girbi akwai ƙasashen da ba ma sa tunanin yin noma saboda ba a yin ruwa akwai ƙasashen da suna ji suna ganin sun san ko sun shuka ba za ta tsiro ba balle ma ta yi akwai ƙasashen da kafin ka ga bishiya sai ka yi tafiyan kilomita sama da ɗari baka ga bishiya ƙwaya ɗaya ba akwai ƙasashen da za ka ganta sahara ne daga farkon ta har ƙarshe ba za ka ga wani abu na tsiro ko da ciyawa bane ya fito a cikin jeji dumu wannan Allah ya mana arzikin sa saboda mu yi noma akwai albarka a bayan ƙasar Najeriya idan ka tsallaka yau ko nan Jos ka shiga zaka ga irin yadda Allah ya shimfida ƙasan ƙasan mai sanyi abubuwan da da kake tunanin ma wata ilba zai yi a noma a Najeriya ba ana iya noma shi a wannan guri saboda albarkan da Allah ya wa Najeriya Allah ya ba mu dama bayan ma'adanan da suke cikin ƙasa Allah ya mana arzikin abin da za mu noma na nau'ukan abinci mabambanta duka don ya amfanar da mu Allah ya hukunta ko da ba ga magarin Najeriya gaba ɗaya ana zaune lafiya ba to mu dai mu ƴan boci muna cewa alhamdulillah idan muna zaune lafiya ko da ba duka mu ba wanda hankalin su ya tashi su ne kaɗan in aka yi comparing da wanda hankalin su ya zauna lafiya don haka abin mu da muke zaune lafiya mu yi godiya ne ba mamaki sakamakon mu da muke zaune lafiya in muka gode wa Allah tukwicin da Allah zai mana inda ma ba su zauna lafiyan ba sai akai musu agaji al'amarin Allah ne sai ya zaunar da su lafiya dan haka ya ku ƴan uwa a wannan gaba zama a tuna ni'imar da Allah ya yi wa bayi ibada ne irin yadda annabi ya ga sahabbai suna yi kuma yake tuhumar su suka bashi labarin mun zauna dan mutuna ni'imar da Allah ya yi mana kuma muna godiya akan haka kuma har Allah ya turo mala'ika Jibrilu yake bashi labarin cewa yana mai yin assembly wa mala'iku yana nuna musu ga bayina a duniya sun zauna suna godiya akan ni'imin da na yi musu na musulunci da aƙida da kuma zaman lafiya da abin da za su ci akan haka yake nuna wa mala'iku cewa gashi nan bayina a duniya suna yi don haka musuffantu da irin wannan sunna alkawari ne in haka ya tabbata Allah zai ƙara mana Allah ya ƙara mana daga ni'imominsa ya ku bayin Allah masu albarka yana daga abin da ke tabbatar da cewa bawa ya gode wa Allah akan ni'iman da Allah ya yi masa musamman na abin da ya shafi aqida kai musulmi ne ka fahimci annabi ne jagoranka kana bibiyan sunnansa daga tufafinka daga magananka daga mu'amalanka da kai kawonka na neman halal kana gujewa haram sakamakon karantar wanda manzon Allah ya maka sallallahu alaihi wasallam to kai kokarin ganin cewa ba kai kadai ka tsira ba na kiran ƴan uwanka da ka fahimci cewa ba su fahimci haka ba dan a tafi bai daya ka yi ƙoƙarin ya zama na kan cewa kalmar nan na la'ilaha illallahu ta haɗa ku ta ɗaure ku a matsayin igiya ɗaya in ka gane karka yi gudun tsira gare ka kai kaɗai na farko jawo iyalanka ka tabbatar da cewa suna tare da kai ka nemi yadda za a yi mutanen da kake tare da su al'umman anguwanka makwabta da sauran al'umma dangi duka ka jawo su don ku tafi baki ɗaya ka kuma yi kwaɗayi ka yi burin koda baka da bakin faɗa fatanka a ce najeriya gaba ɗaya ana kan aƙida guda ɗaya da wannan ne kuma kana mai tsoron abin da zai kawo sabani a tsakanin musulmai da rarrabuwan kai wannan shi yake nuna tabbas bawa ya gode game da abin da Allah ya masa na ni'iman addini da kuma aqida kan bin Allah lalle hakika ya ku ƴan uwa daga abin da ke nuna cewa bawa yana mai godewa Allah shine ya zama yana biyayya ma duk wanda aka ce masa shugaba ne shugaban nan in dai bai yi umarni da abin da ya zama sabawa Allah tabaraka wa ta'ala ba ina mai kafa wannan hujja akan wannan magana da na faɗa da hadisin nan sahihi da aka karɓo daga Ubada dan Samit yace mun yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ji da bi duk abinda annabi ya faɗa inda ya shiga kunnen mu zamu ce sami'na ne wa ata'na a matsayin sa na shugaba dan haka duk wanda Allah ya dora maka a matsayin abinda aka ce shugaba ne kana masa biyayya ne har shi Ubada bin Sabit yake cewa fi man shaqi wal makra akwai abinda ma shugaban zai umurce ka ranka baya so amma sai ka yi biyayya don a ɗaure igiyan wuri guda a zauna wuri ɗaya akwai abin da kuma za a faɗa ranka ya so don haka a kai dai duka biyayya ake yi a matsayinmu na musulmai kowaye ya zama shugaba a kanka matuƙar abin da ya faɗa babu saɓon Allah don ya faɗa akwai tsanani a ciki biyayya ake masa sai dai a yi fatan Allah ya hore masa nagartattun tunani da waɗanda za su zama muƙarrabai da kuma hanyar da zai bi don a samu sassauci daga wannan tsananin da ake ciki amma kuma ba kuka ake a masa addu'an tsiya ba saboda in tsiyan ta tabbata gare shi tana komawa ne zuwa ga wanda yayi addu'an dan haka ya ku ƴan uwa mu zama masu yin addu'an alkhairi da dadi babu dadi mu roƙa musu shiriya idan suna kan fata idan suka yi kuskure mu roƙa musu Allah ya ba su ikon gyarawa a inda suka yi daidai mu roƙa musu Allah ya tabbatar da digadigan su wajen ci gaba da aikata alkhairi saboda mu ci gajiyan abin da suka aikata akan haka muke roƙon Allah shugabanninmu daga sama har ƙasa Allah ya tankwasa zuciyansu hankalinsu ya dawo kan amanan da muka danka a hannunsu Allah ta'ala ya tankwasa su ko suna so ko ba sa so su sauke hakkin abin da Allah ya daura a hannunsu Allah ta'ala ya sa su guje ma taba ma dukiyanmu wani abu na game da son zuciyansu Allah ya sa hankalinsu ya koma wajen sauke nauyi ganin cewa sun kawo arzikin zuwa gare mu muna fata Allah mai iko ne akan haka Allah ya tankwasa su ya tabbatar da wannan hali ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga abin da annabi ya ci gaba da faɗa a hadisin ubadata bin samit cewa kada ka kuskura ya zama na kana jayayya akan wani abu a cikin addinin musulunci a ce wani abin da ka sani babu alkhairi kuma ka ɗauki lokaci kulliyomin shi kake faɗa ai tayi ana nanatawa abin da na san yanzu in na faɗa na ce ana wahala kowa zai gamsar da cewa a ransa cewa ana wahala to me amfanin in faɗa din akan abin da na san ka sani yanzu in fita in ga ana ruwa ai ba sai na jiya ma wani ba kowa ya san ana me ana ruwa da dai in bude baki in ce to Allah ya san Allah ya hada mu da albarkar ruwan saman nan ai yafi alkhairi amma wani ya fita ce kai ruwan nan ya jika mun hula kai ruwan nan ya jika mun riga kai ban so ayi ruwan nan yanzu ba dan Allah yayi adalci wa ruwan da ke sauka a matsayin alkhairi ga rayuwarsa ashe akwai abin da in ka gani ka sani ya zama uniform din kowa ya taba kowa to yawan nana ta shi bai da alkhairi kawai in zaka faɗa a ji kana faɗin alkhairi wahalar nan da ake ciki Allah ya kawo mana sassauci ba sai ka ce ana cikin wahala ka farzanta abun ba ba mamaki har a cikin furucinka a samu ƙarya ta inda ila irin yadda kake exaggerating din wahalan ma kai baka ciki masu shan wahala to wannan shine cin amana a duk inda ake cikin wahala in goma suna cikin tsanani ka same su ka shiga cikin su in suna faɗin wahala wayo Allah ka ce kai kan alhamdulillah ko da wata ila ni bai yalauce ni ba amma dai bana cikin halin da kuke ciki dan haka da na gane ina sama da ku ina ma Allah godiya Allah ya kara mun ba wayo na bane ba dabara na bane bayin Allah akan kowane gaban da ake cikin tsanani akwai wanda wallahi dadi yake ji duk irin yanda rayuwa ta yi tsanani wallahi wani a gefe yana murna shi yana jin dadi a yanzu Allah ya waiwaye shi da idan rahama a yanzu ne Allah yake bude masa kofofin kasuwansa yake samun arziki to dan me yasa zamu zama kukan mu bai daya kowa yana faɗin wayo Allah wayo Allah wayo Allah a goma masu magana mu ba a samu mutum ɗaya da yake wa Allah ta'ala godiya ta ya za a yi Allah ya ƙara mana cikin ni'imansa Allah ta'ala ya fi da mu a halin da muke ciki daga cikin abin da Ubada bin Samit ya rawaita cikin wannan hadisin yake cewa mu faɗi gaskiya annabi ya koya mana mun masa mu baya a akan za mu faɗi gaskiya a duk inda muka muka tsinci kanmu da haka gaskiyar zance shi ne mu muna cikin wahala gaskiyar zance kuma ba bita da kullun kalmomi marasa arziki ake yi ba ana faɗin alkhairi ne ana addu'an alkhairi ne don neman dacewa da abin da annabi ya koyar da wannan ne don mu faɗa musu gaskiya na yi wani tafiya ina tasha ina jin wani wani mutum ɗaya faɗi magana ya ce don ka gane ana tsananin wahala ana kyamatan abin da shugabanmu a yanzu yake yi ya ce daga bauchi har kowane jiha inda na bi ina tuƙin mota ban ga inda aka liƙa fostan shugaba ɓaya ɗaya ba da na shiga motar sai ban ma kowa magana ba tun daga boci da na tashi har zuwa abuja ni ban ga inda aka liƙa fassan shugaban ƙasa ko ƙwaya ɗaya ba wannan kaɗai ya isa shugaban ƙasa ya gane cewa al'umman najeriya suna jin alhini da zafin abin da yake faruwa ba daɗinsa suke ji ba ko kansila angon ku ka zama aiko makwabcinka da maka kara ya manna fostan ka amma in ka gane ba fostan ka a ko ina ko kuma an liƙa da su yaga me yasa suke yagawa ba sa jin daɗin abin da ke faruwa don haka duk wanda ya zama yana da bakin da zai iya faɗa masa wallahi daga alaman da zai gane hakika ana kaunansa ko ba a kaunansa ya isa ya duba ya ga aina ne ake ganin fostan shi yanzu a bayan Najeriya in ka gani wata ila sai da ofishin gwamnati wanda ya zama musu dole su bari amma aka fito da shi public ko akan ran about ko a wani abu aka manna wa mutane wallahi sai sun yaga ya nuna ba sa jin daɗi don haka sai a canja salo don a gane cewa ba wai labarin na kusa ake ji kaɗai ba a kalli na nesa su faɗi gaskiyan halin da ake ciki Allah ta'ala ya sa su gani su gyara Ubada bin Samin yake cewa in mun tashi faɗin gaskiya mun yi annabi mu baya akan cewa ba ma tsoron kowa za mu faɗa. Don haka da wannan hadisi muke kafa hujja za mu gaya wa bayin Allah gwargwadon kalmomin da muka faɗa kuma inda ya kaushi muna roƙon wanda aka gaya aka faɗa don su don shi ɗin su yi haƙuri da kalmomin gyaran muke fata Allah ta'ala ya samu gyara. Akan wannan nasi ya ku bayin Allah malamai ma'abuta ilimi magabatanmu suna mai fahimtar cewa al'umma ba za ta bushe cikin alkhairi ba matukar tana girmama al'amarin shugabanci da kuma malaman cikinta idan kuka bari aka ce yanzu shugaba bai da mutunci kowa zai buɗe baki ya faɗi abin da ya ga dama a kansa ba shi ƙashin kansa ake kallo ba ana kallon kwarjini da ƙimar darajar kujerar ne ba mamaki shi a matsayinsa na wanda bai mutunci a wajen ku ba in ya sauka yau ya bada gurbi wani mutumin kirki ya hau kuma kun saba da zagin kujerar to ko na kirkin yahu ma ba za a faɗi alkhairi a kansa ba don haka kujeran ya zama shine mai mutunci a wurinku tunda Allah ya ɗaura shi a kanku kuma yana zaune a kan kujeran ku mutunta kujeran ku masa addu'an alkhairi ko bayan baya nan yanzu ba zai ci gajiyan addu'an ku ba can masa amma yanzu kowa ya hau kuna da bakin da za ku yi addu'a alfarman shi yake shugabantan ku ko kana so ko baka so aka ce ana neman shugaban Najeriya wannan bawan Allah za a kira to don haka in yaje ya tsaya da kyau ko ba kyau ko kuma ya faɗi abin da ya dace ko abin da bai dace ba dai shugabanka ne a matsayinka da ɗan Najeriya don haka ka masa addu'an alkhairi saboda mutuncin Najeriya ya tabbata a idan duniya kuma Najeriyan ta yi nagarta kuma ya zama na mu nan muna masu godiya wa Allah ina kallon wani abu da na gani yanzu bayan sallan asuba yau din nan wata baiwan Allah ganiyan ce yar Ghana tana magana irin wahalan da ake yi a Najeriya su fa yan Ghana su gode wa Allah suna iya ci so uku a rana lafiya lafiya koda da wahala yaushe-yaushe ne a Najeriya aka yi gana masu go ake nema a kori 'yan gane su koma kasansu tsakani da Allah fa yau gashi sai gashi reshe ya juya da mujiya dan gane yana cewa alhamdulillah saboda yana ganin halin dan Najeriya cewa ba daɗi yake ji ba min babi aula wannan kada ya isa zama mana ma'aunin da zamu gane cewa ana cikin wahala wannan ƙasa ta mai albarka da Allah ya ajiye arziki mai yawa cikin ta mu yi abin da ya kamata don gudu tare mu tsira tare mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matakar suna girmama al'amarin shugabanci da kuma al'amuran malamai idan shugaba ya zama bai da kima malami bai da daraja akan idan mutane to al'umma ta shiga uku malamai suka ce idan kuka mutunta wannan guda biyu hakika duniyanku da lahiranku za ta zama nagartacciya dan malamai suna gwada muku lahira sannan kuma masu mulki a duniya suna gwada muku duniya suna ba ku duniya sai ya zama duniya da lahira ta samu sai addu'an nan ta tabbata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ku bayin Allah daga ni'ima da muka samu a cikin wannan gari fa da muke rayuwa cikin ta koda a wajenka kana ganin ta ba ta da kima to Africans gaba ɗaya sun yadda cewa she is the mother of Africa uwa ce a ƙasashen Afirka gaba ɗaya babu abin da Allah bai mana ba tafiyarwa ne da surfawa bi ma'ana da tasarrufin abin da Allah ya mana ba mu samu shugabannin da za su yi ta hanyar da ya kamata ba Allah muke roƙo ya taimake su su yi tasarrufin abin da muke da shi na arziki ta hanyar da ya kamata don mu ji daɗi ya ku bayan Allah masu albarka musulunci daga abin da yake kallo wajen jingina wane cewa ɗan ƙasa ne kuma yana tare da wasu al'umma bi ma'ana daga abin da ake cewa wane ɗan ƙasa ne kuma ɗan gari kaza ne yana tare da mutanen ƙasan wani lokaci kakan samu a mafi yawan lokaci soyayyan ƙasa game da abin da ya shafi abin da Allah ya dasa wa bayi a zuciyarsu al'amari ne mai girma ɗabi'a ce wanda Allah ya ɗabi'antar da rai kowace rai zaka samu tana ƙaunan ƙasan da Allah ya hukunta aka haife ta aka haife ta ciki ta kuma tashi a cikinsa duk lokacin da mutum ya zama na a garin da aka haife shi ne kuma garin ya tashi baya iya manta alkhairin da wannan ƙasa ta haifar masa yakan tashi ya rayu kullu yawmin yana son garin kuma yana son mutanen cikin ta in dai kokalwa lafiyayya ce to dole in dai a Najeriya aka haife ka kuma a Najeriya ka tashi misali kuma kai dan boci ne kai haifaffen dan boci ne dole ka so Najeriya in aka matse abun kuma sai ka so boci a matsayin ka na wanda aka haife ka a boci kuma a boci ka tashi ko da ko ko iyayenka ba yan boci bane amma tunda anan aka haife ka anan ka tashi dole ka so garin ba wanda baya son karkaransa ba za ka gane kana son karkaranka ba ma sai wani ya zaji garin kai da kai hijira shekara 20 ko 30 ko 40 ko 50 yanzu ka dawo cikin gari inda wani zai aibanta kauyenka sai ka ji zafi ko da baka taba zaman kwana ɗaya cikin sa ba to don haka haka Allah ya ɗabi'antar da rai don me yasa zamu ki Najeriya bayan Allah ya hukunta a cikin ta muke rayuwa a cikin ta aka haife mu da wannan ne ya ku bayan Allah mutum yakan zama yana da shauƙin gari ko da ya bar gari ina da wani aboki wani dan uwa mai albarka yana Saudiya yana rayuwa na kalli wani abu a wurinsa na ce masha Allah rayuwa ta yi kyau kuna jin daɗin rayuwa Allah ya ƙara albarka sai ce sai abu ɗaya da kullum yakan min ciwo ya ce kaga rufin asirin da muka samu a wannan gari ya ce in ka wuce ba wanda ya san waye kai ba wanda ya damu da kai ya ce irin abin da Allah ya san min a can ɗin da a ƙasa ta Najeriya nake in na wuce a mu kowa sai ya yi magana na da a ce wane kenan alhamdulillah Allah ya ruha masa asiri to amma akwai arzikin da in ka samu ka shiga wani ƙasan da suna da abin sama da yanda ka samu in ka shiga cikin su ma ba wanda ya san kai waye ba wanda ya damu kai wani ne musamman kana dauke da wani kalan da ba nasu ba wani aboki na yace mun yaje umra sai ya ga wata uwa ta sako danta daga tsallaken titi ƴaƴa ne guda biyu suka tsallako suka bo jikin shi da suka masa sallama suka gaisa sai ya ga yaron ya kama hannunsa yana gogan fatan sa yana haka yana duba hannun shi ko bakin zai gogo ya dawo cikin jikinsa ya dauka wani abu ya shafa yanzu kaga wannan ko da dadi ba zai ji dadi ba da ya ga dai yara ne sai musu uzuri uwan ta buza ta yi fada yace amma ba kuma wani dalilin fada ai sun kwace ba a san ki bane wannan halittan Allah ne ya gwada masa ko inna akramakum indallahi atqakum ba ruwan Allah da kala to amma dai ba za ka ji da iya maka haka ba amma kana cikin yan uwanka wa zai zo shafa jikin ka yace wannan kalan shi shafawa kai sibghatallah ya san rinin Allah ne kuma ya san akwai halittu bakaken da su ba wai lakata suka yi suka shafa ba haka Allah ya halicce su to kana cikin su kai saka me da kanka fari ba a can rinin Allah dan haka wannan kasa ta Najeriya ita ce kasan mu fa mu dage da mata addu'a irin yadda muka ga su fararen suna yi wa kasan su addu'a je Saudiya ka irin yadda shugabanni ba sa yin hudu ba su sauka wallahi sai sun yi hudu ba wa shugabanni kuma ka samu mamu suna yin amin shi yasa kasan zaka ga albarkan yana nan yana tafiya kaga dan adam ba wanda yake kukan abin da zai ci kowa ya ta karfin ta haka ya kamata mu zama don Allah wannan Allah ne yake da jagorancin duniya gaba ɗaya da halittunsa a hannunsa sai yanda ya ga dama yake juya zukata ko shugaba yana muku yanda ranku baya so ku sashi a gaba da addu'a Allah ya tankwasa muku shi ko da mugu ne ya zama mutumin kirki wazalika ala Allah yasi Allah ya mayar mana da su mutanen kirki dan haka ya ku bayin Allah yana daga abin da zamu gane zuciya tana samun tabbatuwa ne da jin cewa ita yar ƙasa ce a lokacin nan kamar irin yadda muka kalli hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu kalli abin da dabi'an Annabi ya nuna Annabi ya nuna a fili irin yadda yake kaunan garin Makka a halin da ya zama ne zai yi hijira ya koma garin Madina ya juya cikin kasuwa ya fiskanto garin makka yana faɗa yana cewa wallahi ke ne mafi alkhairin ƙasan Allah a bayan ƙasa a wajena na fi son ki sama da wata ƙasa ba na son wata ƙasa sama da ke ke garin makka yace wallahi ba dan an kore ni daga cikin ki ba yace wallahi da ban fita ba ka suran ta gaman kai ne a ce an kore ka a garin Bauchi ka zo miri ka tsaya ka kallo Bauchi kace wallahi ba dan an kore ni a cikin ki ba wallahi da ban fita ba kuma duk inda ka je ko me aka baka yanzu da aje Abuja a baka naira miliyan goma gara a dawo Bauchi a baka miliyan ɗaya zaka fi dan jin daɗi saboda rayuwar anan aka haife ka to wannan yana daga abin da annabi ya kalla zai fa koma madina ne amma yana addu'a yana cewa yana faɗa yana cewa makka ke kika fi soyuwa a gare ni ke ne mafi alkhairin gari a raina na fi son ki sama da kowane gari don haka ka fito kana faɗan kana son najeriya ba aibi kai ba ko da babu daɗi yanzu ba mutanen cike kake faɗa ba ita ƙasan da allah ya hukunta a cikin a cikin ta aka haife ka don haka ya zama wajibi a matsayinka na musulmi ka mata addu'an alkhairi yayin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari garin madina shi da sayyidina abubakar sai ya zama na sayyidina abubakar ya koka saboda tsananin sanyi da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a yace ya Allah ka sa mu so garin Madina kamar irin yadda muke son garin Makka ko sama da haka in ka tsallaka ka bar Bauchi zaka shiga Abuja ka gane garin ba irin yadda ka saba rayuwa ba sai kai addu'a Allah ka sa in so wannan gari kamar irin yadda na so garin da na fito annabi bai yi shiru ba yace Allah ka gyara garin eh in ka bar Bauchi kaga ba a sa kaya a mammatse kaga ba a sa kaya mata tana yawan tsirara tsirara in ka je Abuja zaka gani daga shiganka sai ka ce Allah ka shirye su Allah ka mai da su ga mamboci su kuma sa manya-manyan tufafi suna suturce jikinsu annabi yana addu'a hatta akan sa'in abinci Allah ka sanya alkhairi ga ma'aunin ƙasa irin Madina ta yi albarka kamar irin yadda wataƙila Makka ta yi amma sau nawa ka shiga gari kai irin wannan addu'a annabi ya yi wa garin Madina addu'a shi yasa Madina ta yi albarka bayan kuma annabi ya shiga cikinta ba mu in an garin Madina sai munafiki haka annabi ya ce dan haka in kaga Madina ba ta maka daɗi to Allah ya sauke nau'i ko cutan munafunci ya nemi ya kama ka tana da tsananin sanyi in ana sanyi tana da tsananin zafi in ana zafi dan haka a gaban sanyi sayyidina Abubakar ma bai yi hakuri ba sai da yace ya Rasulullahi sanyin yayi yawa amma annabi yayi addu'a Allah ya samu sota a hakan kuma suka jure a hakan kuma suka rayu cikin ta kuma ta zama daga cikin garuruwan da suka fi kowane albarka bayan ƙasa ya ku bayan Allah wannan hadisi Imam Bukhari ya fito ya ku ƴan uwa musulunci babu ruwansa da cewa wani ɗan gari ne ta hanyar kallon kamanni ko kuma ƙabila musulunci baya kallon wayannan kada mu manta Bilal ya rayu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutumin Afirka baki ta inda kuma Suhaib bin Sinan Rumi ya rayu cikin sahabban Annabi cikin Quraishawa a tsayin a matsayin sa na mutumin garin Rum yau an ce Romawa su ne wanda suke gadara mu Christianity amma ya rayu cikin me mutanen sahabban Annabi ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Salmanul Faris da ya fito daga yankin irin abin da shafi Iran da sauransu ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka babu ruwan musulunci da angoman su cewa ku ba ƴan ƙasa bane ka san daga ciwon da muka samu a irin garuruwa irin namu sai a kalle ka waya cewa kai ba kai ba dan ƙasa bane kawai saboda ka fito wani yanki kuma babu wata garin da Allah ya keɓe ta ita kadai aka ce ba bako duk garin da ta gona babu bako ma ba ta ci gaba shi yasa tun a karon farko annabin da ya je garin makka da madina duka yana tare da waɗanda suka zama ba 'yan gari ba su suka mara masa baya irin su salmanul farisi da muka karanta kissansa a nan gudumawan da ya ba wa musulunci ba ka misaltawa saboda gagarumin gudumawa ya bayar ba musulmi ba bi ma'ana ba wai kabilarsu ba ne amma ya rayu cikinsu cikin matan annabi har da ba yahudiya safiya binti huyayyin bin akhbab ba ba quraishiya bace duk matan annabi quraishawa ne in banda guda guda biyu ita ba ita ba yahudiya ce amma annabi Allah ya hukunta ta rayu tare da shi dan a gwada maka baka kyamatan mutum saboda launin sa ko kabilarsa musulunci bukatar mu in an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko daga wani kabila ka fito mu uwan mu dai uban mu daya guduma wanda zamu yi maka ɗan uwanka na jini ba za su yi maka ba shi yasa muke sallama a tsakanin mu mu ce maka assalamu alaikum kace wa alaikumus salam amincin Allah ya tabbata a gare ka ba za mu cutar da kai ba karka cutar da mu don haka da haka rayuwarmu sai ya zama ya yi albarka muna zaure kowa in yi aka yi kuka aka ce musulmai kowa sai ya amsa regardless of ana kallon abin da ya shafi aƙidanka a matakin farko sai an yi nisa sai a yi gyara mu ɗaure kanmu a matsayin abu ɗaya sai a shigo cikin gida kuma sai a ba ce to ga aƙida mai kyau nagartacciya a ɗauru a kanta to wannan shine tsira Allah ta'ala ya samu gane haka muna masu fatan alkhairi ma wannan ƙasa tamu Najeriya muna fatan Allah ta'ala ya samu shiga jiyan wannan arziki da ke cikinta don haka ya ku ƴan uwa yana daga cikin abin da ya zama amana ni da ku wanda nake faɗi a ƙarshe kowanne mu yayi gurgurdan abin da zai iya yi na kawo gudumawansa ganin cewa Najeriya ta zauna lafiya ta inda zai zama na babu abin da zai wanzar cikin ta in ba alkhairi ba daga irin fasadin da ni da ku muke iya aikatawa yanzu in aka ce ga ka'idan bin titi kai wani sai biwan wai kuma yana son Najeriya ta zauna lafiya kuma ba ya son a samu hatsari yanzu aka fita a masallacin nan in ba kun tsare an sa yan agaji ba wani haka kawai je zaga nan ya zo ya wuce ba zai yi ba sai ya bi wani nan haka sai ya tsallaka kuma yana ce maka shi dan kasa ne ya patriot shi mai san kasa ne mai san Najeriya yana san Najeriya ta zauna lafiya ga wani kuma yayi tukin da ba daidai ba akan arzikin sa yana nan yana masa ashar Allah ya tsine mu wani Allah ya la'anu wani kai ma ka samu dan daman da ka samu kai tukin tsaye irin naka tsakani da Allah ne dan haka a gurgurdan abin da ke hannunka na amana ake son ka gyara sai kai fatan alkhairi na sama da kai su ma su gyara yana daga abin da ya zama wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu ya rika zaton alkhairi mu wannan ƙasa mai albarka ya tsayu tsayuwan daka ganin cewa ya gina gurgudan abin da ke hannunsa na amana game da iyalansa da makwabtansa da ƴan uwansa kowa ya samu gurbi na abin da ya shafi ofisoshi ya sauke mas'uliya da amanan da Allah ya ɗaura masa ya ku ƴan uwa kowanne mu ya ji a ransa wannan amana da take hannunsa ya rike ta ne tare da gaskiya da amana yayi kokarin sauke ta akan kowane gurbi na kujera da ya samu saboda abin tambayan ba shugabannin kaɗai ba a gaban Allah kowa sai Allah ya tambaye shi game da amanan da aka danka a hannunsa za a sako kasan kasa kasa a iso kaina a iso kanka a tambaye mu har amanan akan abin da ya shafi iyalanmu a tambaye mu amanan ƴan uwanmu a tambaye mu amanan makwabtanmu a tambaye mu amanan al'umman da muka rayu cikin su dan haka in kana tunanin shugaba zai amsa na Najeriya gaba daya gwamna ya amsa na jiha to za a sako kanka kai ma a tambaye ka ko akan kannan gani dan haka kowa yana jin cewa wannan amana tana kansa insha Allah za a samu natijan da ake nema ina mai fata mu yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah saboda arzikin kasar nan ya tabbata mu more shi don Allah yayi wa Najeriya arziki kafin lokaci ya kwace yana daga abin da Allah ta'ala yake faɗa shin yanzu lokaci ashe bai yi ba da kowa din zai gyara lokaci yayi in dai da imani kowa ya ji a ransa gurgurdan abin da ya samu a hannunsa yana shirye da ya gyara Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa ya mana albarka a ƙarshe akwai sako na tunatarwa na wata organization da ake ce da su Medicine San, uh, San Frontiers wanda MSF sun zo nan jihar Bauchi sakamakon dan barkewan amai da gudawa da Allah a ƙara kulawa duk lokacin da kai gaishe gaishe musamman irin yanzu haka ka koma gida kana shiga gida abin da zaka fara yi wanke hannunka sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yau wanke hannu musamman a gaban alwala saboda karewa game da cututtuka ire-iren waɗannan baka san wake dauke da shi ba shi ma ba mamaki bai sani ba amma a musulunci akwai gaisawa to da ire-iren waɗannan abubuwa su waɗannan kungiya suna ba da treatment ga wanda ya samu wannan cuta na amai da gudawa amma ya zama ya yi amai da gudawan kamar sau uku mafi karanci to za su karɓe shi a nan asibitin baka specialist kenan na jihar bauchi za su ba shi treatment kyauta sannan da abinci da yake bukata na adadin kwanakin da ya yi jinya sannan suna karɓan mutumin da ya rako shi mutum ɗaya daga familinsa wanda zai kula da shi duka wannan kyauta ne ba tare da an biya ko sisi ba saboda mutane ba su sani ba wani abin zai kamu da shi amma sai ya je wani asibiti yana biyan makudan kuɗaɗe don haka muke tunatarwa muke ilmantar da al'umma cewa akwai wannan gudumawa su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mana albarka kuma ila salatikum yarhamukumullah